بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي وبعد bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan hilin wanda yake mai albarka, wanda yake na faɗakar da al'umma game da abin da ya shahe harkokin na sha'ani na addinin musulunci. kamar yadda kuka sani muna tare da babban bakonmu da yake ya kamata mu barci ya bako ko muna tare da akaramakallahu insha Allahu koyau ta insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukin sarki shi ma malam jagora cikin abin da zai gabatar suwa kuma Allah ta'ala shi kare shi da tuntuɓen halshi sannan mu kuma Allah madaukin sarki shi arzita mu aiki da abin da malam zai karanta da mu daga farko dai malam sannu da zuwa sannu sannu aka maka an zo lahiya ku alhamdulillah ya ayyuka kuma ya hidindimu kuma to ana tattabawa gurgudun hali
ala Allah ya jagora amin amin to ƴan uwa idan ba ku manta ba gajiya mun yi magana akan tun ga shekarun mun yi magana akan fiqh ko sannan mun yi magana akan qawaidul fiqhiyya to kamata ya duk abu ya kamata a ce ana magana akan asalin shi na'am to a yau din nan sai muka ce ya kamata malam sai shi muna bayani game da abun da ake ce ma usulul fiqh tunda mun yi magana akan fiqh to asalin nashi muke nuni to malam ɗan an ce usul fiqi mi aka nuhi da da usul fiqi to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو أكرمكم الله كلمة أصول الفقه واتو واتو مركبتي sai an maida su kalima ɗaya bayan ɗaya sannan a haɗa su domin kalima ta al'usulu daban kalima ta alfiqhu daban to al'aslu an gane ko ma yubna alaihi ghairuhu abinda a kan shi ne ake gina wani abu kamar yadda muke cewa fondation ko tushe ko ras abin nan ko abin nan mi muke cewa sanyu an gane ko to shine abin da ake gina wani abu akan shi shi kuma alfiqhu sun kace alfahmu duk da ke shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi cewa ba fahimta ake nufi fahimta mai zurfi alfahmu daqiq to amma an kace abin nan usulul fiqhi ana nufin istikhraj al-adilla wato الشرعية ko istinbat alqawaid alkulliyya min adillatiha alijmaliyya shine a fitar da ka'idodi a fitar da ka'idodi waɗanda akan su ne fiqhu yake ginuwa domin muna da mazhabobi guda hudu to wani in bai san tushen su ba sai sa tsammanin kamar an gina su ne haka kawai an gane ko amma suna da tushen su wanda adilla ijmaliya waɗanda a dunkule suke waɗanda ana iya fitar da matsaloli dubbai a ƙarƙashin su ko miliyoyi ma za mu ci ko biliyoyi to wannan shi ne ta'arifi wallahu a'lam to Allah ya saka da alheri mala lalle mun ji daɗin wannan a rarrabe saboda an ce usulul fiqi yawanci mutane za su ɗauka kamar kalima guda ce ashe ashe ashe kowane yana da ta'arifin sannan kuma an ka haɗa su kuma ga ta'arifin da su ba masha Allah Allah ya saka da alheri malam tambaya ta biyu da muke son mu yi alhukumu wa aqsamuhu to alhukmu ana nufin hukumci a yaren larabci in an ce alhukmu ana nufin alman'u hani an gane ko sha'irin laraba yake cewa abani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an aghdaba ya ku bani hanifa ku kame wawayenku dan ina jin tsoron in yi hushi lamari shi baci kenan wasu suka ce abin da ke dusi alman'u hani kenan wasu kuma suka ce alqada hukumci amma dai zance mafi inganci asalin sa wato hani ne to shine domin mi domin mai hukumci yana hana ka ne ga abin da kai kake so zai yi hukumci da abin da shine gaskiya ina fata an finci ni ko da ya dace da son ranka ko da bai dace da son ranka ba kinan za a hana mu masu husuma biyu kowa ya ma wani ta'addanci ana son kada wani ya zalunci wani kinan a hana zalunci tsakankanin su amma in mun ka koma wajen karkasuwarsa za mu ga cewa hukumci malamai sun kasa shi gida uku akwai hukumci wanda yake ake kira wato al'aqli wanda hankali na iya hukumtar da wannan hukumci kamar ka ce ɗai biyu ta fi ɗaya kaga duk masu hankalin duniya sun yarda da wannan an gane ko hukumci ne na hankali sannan akwai hukumci al'adi hukumci na al'ada abinda yake yawan maimaituwa abin da yake yawan maimaituwa daga lokaci zuwa lokaci to wannan wannan shi ma ana kiransa wato alhukmu kamar yanzu misali ana iya cewa maganin masassara a ce magani kaza idan ka shashe yana maganin masassara ko zazzabi to kaga wannan al'ada ne aka san cewa yana maganin sa ko ba haka ba eh kuma a al'adance an san cewa ruwa suna maganin dauda ko ba haka ba mata ga cewa ko gobe ruwa na maganin dauda To, uh, sai kuma hukumci a shari'i, hukumci wanda yake da alaƙa da shari'a, wanda shine suke cewa wato kamar hukumci ne na shari'a wanda shari'a ta kallafa maka. Mm -hmm. To, shi wannan hukumci uh, na shari'a, khitabu shara' wanda kuma shari'a ce ta yi umarni da shi. An gane ko shine mm -hmm. suke kira wato khitabullahi uh, al-muta'alliq bi af'alil ibad. المتعلق بأفعال المكلف مكلف من حيث أنه مكلف به خطاب الله مجنر الله سبحانه وتعالى to sannan kuma almuta'alliq bi af'alil mukallaf wanda yana da alaka da aikin bawa sabanin ayoyin aqida su ba su da alaka da aiki suna da alaka ne da ayi imani da su min haythu annahu mukallafun bihi kuma cewa shi an dora mishi ko kuma mu ce sabanin labarai su labarai ba a dora maka ba kai wani abu da su illa kai imani da su amma kuma min haithu annahu mukallafun bihi ta cewa kuma an umurce ka da ka aikata sabanin abinda Allah bai baka izinin ka aikata ba misali Allah ya ce kai aqimis salata liduluki shamsi kai sallah lokacin da rana ta karkata kenan ta wuce abin nan ta wuce tsakiya daga sha biyu da sha biyar wasu malamai suke cewa ko zuwa sha biyu da rabi to kaga cewa rana ta karkata wannan ba aikin ka bane Allah ne ke karkatar da ita to dan kaga wannan shi ba umurnin ka na ba amma aqimis salata khitabi ne na Allah kuma yana da alaka da aikin bawa kuma an umurci bawan ya aikata shi to wannan shine zamu iya cewa khitabut taklif kuma ya kasu daban-daban akwai abin da yake wajibi an ce dole sai ka aikata akwai abin da yake mandubi an so ka aikata in baka aikata ba baka da wani laifi akwai abin da yake mubah aikata shi da rashin aikata shi duk guda sai kuma almakruhu abin da an ba a so ka aikata shi ba sai kuma wato abin nan almuharram ko alharam abin da yake an haramta shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri ma amin kun sarar kenan abin da ya shayi alwajibi da abin da yake kashe-kashen shi.
Na'am, shi hukuncin ne aka kasa gida biyar.
Na'am. Abin da gaba malam da muke tambaya akan shi shine mun yi magana alwajib ko? Alwajib wa aka samu.
Na'am, to shi alwajib abin da yake wajibi. Ina fata an fahimci to shi na da kashe-kashe daban-daban. eh in an ka ce wajibi asalin kalma ta alwajib daga ismul fa'il ne min wajaba yajibu an gane ko fa huwa wajibun ismul fa'il ne wato abin da ya wajaba amma a yaren larabci in an ka ce wajaba ba ana nufin irin wanga wajibi namu ba wanda muke amfani da shi a'a abin yawa saboda ana son a san abu lughatan wastilahan abin da ya kwadi ƙasa shi ake kira wajaba da larabci yawa da larabci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar fa idza wajabat junubuha idan sashen dabba ya kwadi kenan an yanka ta babu rai ta kwadi to fa kulu minha ku ci kenan kaga wajaba bi ma'ana saqata ina fata an fahimta to amma alwajib a larabce shine ma yastahiqu tarikuhu an gane ko iqaban shar'an wato shine duk wanda ya bar shi bai aikata shi ba to shi na da ukuba wadda shari'a ta yi masa tattali tana ake gane shi an gane ko to sai malamai suka mai kaso daban-daban wato kaso daban-daban na farko kaso wanda ya shafi shi wajibin zatin shi to kaso wanda ya shafi zatin shi akwai mubham akwai muayyan akwai wajibin da Allah bai ya bar maka zaɓi sai ya bar shi mubham kenan ya zo ma'ana a jumlace kai na zaka zaɓa wanda zaka yi eh dama shine muke son mu tambaya daga cikin kashe-kashen almu'ayyan din ne ake nuhi yawwa min min haisu zatihi akwai mubham wanda ya zo a dunkule misali kamar kafara an gane ko ta rantsuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كاغا الله يتي وندي رنسوا كما يي كفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين ذاك بعد أبنتين مسكيني غدا غوما an gane ko min ausati ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaici ko ko mafi kyau fassara biyu ma tut'imuna ahlikum wanda kuke ciyar da iyalinku au kiswatuhum ko ko komple goma ko mu ce riga da taggo an gane ko au tahriru ka ba ko yantar da boya to kaga cikin waɗanga uku ba ba a ayyane maka guda ba to shi ake kira mubham an gane ko to kuma akwai almuayyan wanda an riga an tantance maka shi wa aqimus salata ka tsaye da sallah to sallan nan wajibi ce wanda an tantance shi ba a baka zabin ko kai sallah ba ko ka bar sallah ko ku ko kai sallah ko kai wani abu wanda zai zama tuwa madadin sallah an gane ko yawwa na'am sannan mala akwai musa to daga cikin nan min haithu zaman an kalle shi ne min haithu zaman kamar ta fuskar zamani akwai wanda suke kira alwajib almuwassa da alwajib almudayyak almuwassa an gane ko ko almusa suna nufin kamar wanda aka yalwata shi yanzu misali kamar sallar azhar an gane ko to mu wasa ce saboda ina iya yin sallah azhar lokacin ta bai fita ba in sake yin wata in sake yin wata ko goma ma zan yi to kaga mu wasa ne kina an bar maka farkon lokaci tsakiyar lokaci karshen lokaci sai dai an so ka yi ta farkon lokaci don baka san abin da zai biyo baya ba ko ba haka ba akwai wakati muhtari akwai daruri malaman fiqh suna bayanin wannan sannan akwai mudayyak wanda kuma shi bai yiwuwa kai biyu cikin lokaci guda kamar azumin watan ramadan kullun azumi nawa ake yi shina yau aka yi biyu ko uku to ya zama to mudayyak kenan to wannan min haithu zaman kenan an ka hankalta ma zamani an gani ko eh wallahu alam Allah ya saka da alheri yana waɗanda su ne kashe-kashe na wajibi na'am insha Allah Allah ya saka akwai taksimi na karshe wanda suke kuma an ka hankalta ma al-mukallaf ko al-fa'il wanda zai aikata shine suke kira al-wajib al-aini da al-kifai al-aini wanda an wajabta ma kowa shi kowa dole sai yayi sai yayi sallah wajibi ce kan kowa azumi wajibi ne kan kowa to alkifa'i kuma wanda in wasu suka yi suka ce idza qama bihi al-ba'd saqata an al-baqi wato idan wasu sun kai sun doke ma wasu misali zuwa wajen jihadi Allah ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba a ce mu'mini sun fita gaba ɗaya wasu su tafi su isar ma wasu haka misali yi ma gawa tattalinta da yi mata aiki to kaga bai yiwa idan aka bar gawa duka ta rubi ta lalace kaga duk musulmi za su yi zunubi amma idan wasu ka je suka yi aikin ta shikenan sun dauke maudansu wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin tambaya ta gaba malaman usul fiqh suna wani magana na'am cewa da suka yi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib na'am duk abin da kenan wajibi bai tabbata sai da shi to wajibi ne ko ba haka ba to wannan wannan malamai suna magana akan shi dama akwai abin da wajibi bai cika da shi amma kuma ba aikin ka ba fi ghairi wato ghairi maqdurin alaihi baka da iko akan shi to wannan Allah bai tambaye ka shi ba misali rana ta wuce tsakiya sannan kai sallar azhar la yatimul wajibu illa bihi amma Allah bai umurce ka don kai baka iya tafiyar da rana sannan kuma akwai abin da wajibi ne sai da shi ake yin aiki amma kuma Allah bai umurce ka ba da kai shi ghairu ma'murin bihi yanzu misali a ce dole sai ka samu lissafi ka fitar da zakka Allah bai wajabta ma ba in dai ka yi kasuwanci Allah ya sa ka samu to daga wanda lokacin in shekara ta dawo in akwai nisabin sai ka fitar da zakka sai kuma akwai abin da wajibi na amma kana da iko akan shi maqdurun alaihi to wannan shine aka wajabta ma mutum kamar yi misali mu ce yin sallah to kaga sallah idan zawali yayi wajibi ce akan ka to misali yin alwala bai yiwa ai sallah sai an yi mi sai an yi arwalla arwalla kana da iko akan ta ko baka da iko an umurce ka ko ba umurce ka ba an umurce ka to shikenan ma la yatimul wajibu illa bihi fi wato fa huwa wajibun in kana fi maqduri wato al-mukallaf wa umira bihi sai an ƙara wannan a sai an ƙara wannan ba a barin shaka a sai in ya zama to abinda kake da iko ne kuma shari'a ta umarci ka shi
Allah ya saka da alheri amin amin sannan kuma suna wani magana cewa ma la yatimmu tarkul haram illa bi tarki domin suke ni da wannan suna cin fi cewa duk abin da bai yiwa a bar haram sai an bar shi to shi ma wajibi ne a bar shi misali mata guda biyu wannan ana tunanin kanwarka ce ɗaya daga cikin su kanwarka ce amma an kasa rarrabe ta to kaka za a yi idan ka auri guda tana yiwa kanwarka ce kuma tana yiwa ba kanwarka ba ce to kaga nan wajibi ne ka bar su wajibi ne kamar su tunda ba a iya tantance wacce ce yan uwarka wacce ce ba yar uwarka ba eh an bambanta kuma shi kenan to kaga duk abin da bai yiwa a bar haram sai da shi to wajibi ne a bar shi misali kuma mu ce misali bari mu bada wani misali mutumin da yake son yayi zina ai dole sai ya taka ya je gidan zina to tun da bai yiwa ka bar zina in baka bar tafiya ba to tafiyar taka ta zama to muharrama eh dan mu ƙara gane misalin da kyau wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin magana ta gaba da suke cewa alwajibul lazi la ya taqayyadu bi haddin to akwai wajibin da bai da iyaka ba ai mai iyaka ba an dai wajibta ma shi amma kuma ba a iyakance maka yin shi ba misali abinda malamai suke bada misali da wannan shine kamar yin natsuwa cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi wa tumaninatu inji mai ahallari ko da natsuwa to yanzu Allah subhanahu wataala yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sune masu kankan da kai kuma masu yin natsuwa ala ayyati hal yanzu natsuwan nan kakana da kai ta gurgurdun yin ta kaga ba iyakance maka ba eh cikin ruku'i minti nawa aka yi sai gwanda sakan nawa aka yi a samu natsuwa a a kaddara shi daina ake yi ana iya a hankalci a gane wani akwai natsuwa gare shi cikin sallah wani bai da natsuwa amma ba a iya gane cewa shin natsuwan nan minti uku zan yi ko minti hudu ko minti daya ko ko rabin minti to ba a kiyaye maka ba amma an bar shi kai da kanka kana iya gane kai abu cikin natsuwa ko baka yi shi cikin natsuwa ba kai da kanka kai da kanka to lai wato ba a yi mai kaidi ba kenan an gane ko?
Kware mun gane Allah ya saka da alheri.
Amin amin akramakumullah.
To malam daga cikin kashe-kashe na wajibi wanda masu kaka suna ka almandu to me ake nufi da mandubi malam?
To shi mandubi wani kismi ne daga cikin kismi aksamul hukm. Saboda diba kai malam yawanci malaman fiqh suna kashi malaman usul suna ka da sauransu. To dole muna buƙatar kina ɗaya bayani kan wannan.
Shi mandubi kismi ne na biyu. Abu ne wanda ma umira bihi amran ghaira ilzam. amran ghaira ilzami wato an umurce ka da shi amma ba a wajabta maka ba an gane ko abu na Allah ya umurce ka da shi amma bai wajabta maka shi ba bari mu ba da misali saboda ga waɗanda misali suke da matsala cikin musamman ɗan Qur'ani sai su ce ai a ce abu kaza wajibi ne abu kaza ba wajibi ne ai na aka samu idan muka duba cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin waɗansu kwanaki kididdigaggu sai ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaugawa ya baro mina a cikin kwana biyu fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda kuma ya jinkiri fala isma alaihi ya cika yini na uku babu laifi a kansa to kaga wannan yini na uku Allah ya ce ya dauke maka ba laifi bane kenan ya umurce ka da shi amma bai wajabta maka ba kenan sai zaman to almandub shine wasu ke kira wato abin nan abin da ba a almustahsan wasu kuma suna kiransa almandub abin da an so shi asalin annadbu da larabci shine kira a ɗaga murya a kira mutane shine asalin shine annadabu shi yasa sha'irin laraba ya ce la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fin na'ibati ala ma qala burhana a lokacin jahiliya su laraba ba su tambaye dan uwansu in rigima ta kabri akan wata hujja idan dai sun kaji an daga murya an ce ku ba mu hannu to da sun to inda dan uwansu yake ko shi ya zalunta ko shi an ka zalunta babu ruwansu sai su kuma zuwa ga dan uwansu wanda kuma ɗabi'a ce har yanzu zaka iske wadansu da yawa daga cikin mutane ba ba laraba ba yanzu abinda ba game duniya kenan kowa dan oshe sani shi adda gaskiya ba shi adda gaskiya babu ruwa ne to kaga ku duniya ba za ta zauna lafiya ba wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin to malan mi suke nihi da mubah to al mubahu shine abinda shari'a an gane ko bata shi mandubi la yu'aqabu tarikuhu ba a yin uquba ga wanda ya bar shi shi kuma al-mubah shine wanda shari'a ta baka dama in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari an gane ko kenan wato amara bihi shar'u an gane ko walam yamdah fa'ilahu walam yadhumma wato tarikahu shari'a ta yi umarni da shi amma ta bar maka in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari misali abinci in ka ga dama ka ci abinci in ka ga dama ka bari sutura in dai ba ta mata ba ce ta maza in ka ga dama ka sa shadda in ka ga dama ka sa tisi shari'a ta baka dama to amma shi wannan mubah din da ake cewa mubah an gane ko al'ibaha kamar halacci ne asalin shi wato yana komawa an ce mutum in yayi shi bai da lada to amma idan mutum ya yi niyyar bauta ma Allah da shi to zai samu lada shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa ahlul yaqza adatuhum ibadat wa ahlul ghafla ibadatuhum adat ahlul yaqza mutanen da Allah ya ba su kaifin hankali da basira ba ana nufin mutanen da suke falke ba falkawa ta hankali ake nufi shine cewa al'adar su ta koma ibada kaga yin bacci al'ada ce ga dan adam ko ya ki ko ya so to amma idan ka kwanta da niyyar gobe ka tashi don saboda ka samu sallar asuba ko ka kwanta da niyyar don ka samu da wuri don saboda ka samu ka yi sallar nafila da daddare ko ka kwanta don saboda ka samu karfin gobe neman halat to duka Allah zai baka lada duk da yake mubahun ne ciyar da iyali da aka baka idan ka yi niyya wajibi ne akan ka amma in baka ɗauke shi matsayin ibada ba bai zama ibada amma in ka ɗauke shi matsayin ibada duk abin da zaka ba iyalinka sai ka samu lada yana da kyau mu fahimci wannan shi yasa zo cikin hadisi wa huwa yahtasibuha idan abin da duk nafakar da kai ma iyalinka kana neman Allah ya baka lada don Allah ka yi ma'ana ka ɗauke ta matsayin ibada yana daga cikin abin da yawan mutane ba sa ganewa to mala ya kamata ka ƙara mutane bayani kan wannan matsala don saboda hasarar lada mun yawa mutum zai to sai Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce wa ahlul ghaflati ma'abuta rabkana ibadatuhum adat ibada su al'ada ce shi ya manta ma da ibada shi kai in ya zo masallaci da ya al'adance ya sallah kawai raka'o'in nan ya yi su daidai bai yi su daidai ba ya ake gyara su kai shi bai ma san inda liman yake ba ma kawai dai duka dina kai ana tashi sai zaman to ibadar da ma ke yi al'ada ya dauke ta wato dan nagada kenan irin musuluncin mu na da yawa daga cikin mutane yanzu musuluncin gado na suka tunda a yi shi kasan musulmai sabanin zaka ga bature yau in ya shiga musulunci zai kokari ya karanta musulunci a karanci su suna yin ilimi wato addini ne na ilimi mu kuma muna yin wasu daga cikin jama'a suna yin ilimi na al'ada Allah ya mu nasari.
Gaskiya wannan bangare malam sai an yi takasansa.
Ya shafi mutane da dama.
Gaskiya. Saboda in muka diba sallah. Sallar ta yawanci mutane ita ma kamar wadda kuka ce kamar sun mai shi ta al'ada. Haka nan ciyar da iyali an ɗauki kawai abu ne na yayi na yau da gobe. Haka zakka duk komi na ibada.
Ya kamata mutum ya sa niyya cikin shi dan saboda ya samu lada mai yawa. Shi yasa kawai kai niyya duk abin da Allah ya umurce ka shi da na wajibi da na wanda ba na wajibi ba duka matsayin ibada ka ɗauke shi sai Allah ya baka lada.
Saboda ga azu mutum kiyama kana ganin ka tara aiki kai kuma ga ka bi nan ka.
Subhanallah. To Allah kai mu Allah ya kare mu. Amin insha Allah. Kaga amfanin karatu kenan. Allah ya saka da alheri.
Amin amin insha Allah. Amin.
Tambayin mu ta ga malam suwa ce almakaru menene ake nufi da makaru to almakruhu abin kyama ne daga kariha yakrahu abin da ake kyama an gane ko nan kuma abin da ake nufi ma la yuzammu wato abin nan ma la yuzammu ma la yu'aqabu tarikuhu ba a uquba ga wanda ya bar shi ko ya aikata shi an gane ko amma kuma shari'a bata so haka ba an gane ko saboda shi makruhi matsalarsa abu ne wanda yana dan taba mutuncin ka wani lokaci ko ko ya sa ka wani lokaci yanzu misali mutumin da ya bar shafa'i da wuturi ko kuma ma alal akalla ana so mutum ko da bai shafa'i da wuturi ba yayi wuturi to sai mutum ya al'adanci barin wuturi kaga wuturi ba farilla bane an gane ko duk da yake wasu na cewa ai an ce wajibi ne a cikin shari'a sun kasa gane cewa su hanabila in sun ce wajibi suna nufin matsayin sunna muakkada yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan zaka iske malamai wasu lokaci in sun ce wajibi ba wancan wajibi wanda an ka farlanta masu ke nufi ba ala ayyati hal barin wutiri ko shafa'i da wutiri ba a rubuta ma zunubi amma kuma ba a so haka ba saboda za ka yi asarar lada mai yawa tunda kana buƙatar lada wadda in an zo ƙiyama za a biya waɗanda ka zalunta in ya zama to cikin farillanka ne za a ɗiba ka yi hasara ina fata a fahimci cikin sallar ka ta farilla kamar yadda hadisi zuwa cikin sahihi muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai atadruna man al-muflisu min ummati kun san wanda an matsiyaci cikin al'ummata sun ka ce man la dirham lahu wala mata'a wanda bai da dirham ko da fucika mu ce fucika ko mu ce wanda bai da kodala wala mata'an kuma bai da kaya bai da abin da zai sayar kama ka sayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a'a wanda zai zo ranar tashin alkiyama yana da sallah yana da zakka yana da azumi yana da aikin haji amma ko da ya zo ya zalunci wannan ya ɓaci wannan ya yi ma wannan ƙazafi shikenan sai a zo lahira babu kuma abin da za a biya babu dola babu kuɗi babu komai kuma babu dama a yafe maka saboda kowa na da bukata sai a ce to yanzu abin da za a yi a ɗibi ladashi ana ɗiban ladashi ana biya sai lada ta ƙare kaf kuma ga mutane tsayi sai a zo kuma yanzu sai a ɗauko zunubin su ana ɗiba ana zuba mishi ƙarshe sai a jefa shi a cikin wutar jahannama to kaga ya kamata a ce mutum ya yi makan shi tanadin nafiloli masu yawa waɗanda zai biyan mutane ba tare da an taɓa wato ayyukan shi na farilla ba gaskiya wallahu a'lam Allah ya saka da alheri alle shi sa abinda a hikimar da mun ka tambaye makaro din nan malam saboda gaskiya mutane da yawa musamman masu karatun fiqh kaga an ce makaro makaro to shi sa wasu ba su iya bambance mi ake nuhi da makaro din na'am shi sa mun kai wannan tambaya gaskiya da mutane su fa'idanto akan wannan gaskiya ne Allah ya saka da alheri amin amin abu na gaba malam me aka nuhi da alharam alharam da larabci shine almanu shi ma yana nufin hani eh in a larabci na saboda da yawan mutane wani lokaci ba su iya gane cewa asalin kalima tana da ma'ana a yaren larabci sannan tana da ma'ana wadda ba ta yaren larabci ba haram a larabci shine almanu hani kawai Allah ya ce wa haramna alaihi almaradi'a annabi Musa mun haramta mun haramta mishi shan nono to kaga wannan lokaci annabi Musa bai balaga ba jinjiri ba a cewa ga abu halal ba abu
da sai bayan balaga balaga ko to kaga nan almanu kenan mun hana shi ake nufi amma alharam ma yu'aqabu wato fa'iluhu shar'an wanda ana wanda ya bar shi ko wanda ya aikata shi ana mishi uquba a shar'ance ina fata an fahimci mutumin da ya zina kaga akwai uquba fajliduhum 80 jalda an gane ko azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga ai musu bulala 100 wanda ya kazafi kaga wannan shi ma ya aikata abu wanda yake haramun sai ai masa bulala 80 to misali ne muka bayar akan waɗannan kina sai zamanto duk abin da kaje shari'a ta ce wanda duk ya aikata shi yana da uquba a duniya ko a lahira to wannan abin babban abu ne sai zamanto muharram ne kenan an haramta shi na'am Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Malam akwai abin da suka ce almunhi anhu li zatihi.
To almanhi wa anhu li zatihi shine abin da shari'a ta haram ta hana ma shi karan kansa. Alade, cin alade ya halatta.
Bai halatta ba.
To me yasa aka haramta shi saboda zatin shi shi kanshi aladan kanshi na jasana. Shi a almanhi li zatihi. in ka ji malamai sun ce al-muharram li zatihi ko al-manhiyu li zatihi abinda shi karan kanshi an hana shi shi kanshi da kanshi yawwa aladai muharramun li zatihi ne na'am na'am Allah ya saka da alheri amin to al-munhiyu anhu li wasfihi al-manhiyu anhu li wasfihi to akwai abinda shi ba haramun bane amma wata sifa ce ta zo ta haramta shi yanzu misali eh akuya halat ko haram halat saniya halat ko haram halat raƙumi halat ne ko haram halat tunkiya ita ma halat to sai ta mutu
to halat ko haram haram haram to me yasa aka haramta ta saboda sifa ta kasancewa ta matatta to shi ake ce ma almanhi wa anhu li wasfihi na'am
to mu je Allah ya saka da alheri amin amin almunhi anhu li kharijin minhu to almanhi wa anhu li kharijin minhu shi ko wani abu na wanda shi wani abu na yazo ya haramta shi amma ba shi din ba ba shi din karan kanshi ba wani abu na yazo ya haramta shi yanzu misali ga hura hura halacce ko haram halacci sai an ka ɗauko giya sai an ka zuba to shi ko wannan fa ta haramta ta haramta to kaga wannan saboda li kharijin wani abu na yanzu ko kuma misali yanzu sallah halacce ko haram halacci to yin sallah a wurin da ka kwace
bai halitta kaga bai halitta ba saboda wurin da wurin da ai kamata ai sallah wuri ne wanda yake ingantacce babu wani abun da yake haramun nashi an gane ko to wannan shi alli kharijin anhu da kharijin aw to shi li kharijin anhu din nan yana da mushkila akwai inda malamai suka yi sabani yin sallah a cikin kasar da mutum ya kwace shin ya halatta ko bai halatta ba akwai sallah ko babu yauwa shi ne su mu ƙara to tambaya malam waɗansu malamai suka ce to kawai eh, babu sallah
wuri wanda an kwace an ka kwace in kai sallah baka da sallah ciki tunda kwace na kai Mhm.
waɗansu kuma suka ce a'a akwai infikakul jiha yin sallah daban wurin da an ka kwace daban Ta.
kenan ladakka ta sallah tana nan wajenka kuma kwacen da ka yi shina can wajenka mas'ala ce ta sabani na Ka malami sani.
eh Na?
wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin amin Bala abu na gaba al'amuru mutulak ni ake ni da shi.
Al'amurul mutlaq shine umarnin da ya zo ba tare da an faɗi eh, wani abu bayansa ba. Kamar in ce izhab tafi. Ai ina nufin tafiya. To kaga ban ce tafi yau ba, tafi ko gobe an gane ko da abin da ya kama da haka. To wannan shine ake da al'amurul mutlaq.
Mm.
Umarni wanda ya zo sake. Duk da yake umarni eh, in muka duba in ya taso daga sama zuwa ƙasa mun taɓa bayanin wannan umarni yake nufi.
Na.
idan umarni ya kasance ga waɗanda darajar su ɗai ce kamar abokanan juna to shawara ce yanzu ni ce ma abokina baka sayan gidan ga misali to kaga ko in ce sai gidan nan ai ba tilasta shi ni ba tunda abokina ne ban iya tilasta shi amma yanzu misali idan Allah ya ce aqimu salata ku tsaya da sallah to kuma daga sama ne ya taso ai ya zan wajibi Ƙwarai.
ko ko misali idan muka ce eh, eh, general yabba solda umarni ya ce yi kaza kaga ai umarni ne Ƙwarai.
to haka umarni kuma in ya taso daga ƙasa zuwa sama to kuma ya koma roƙo yanzu idan solda ya ce ma mai gida ne shi na buƙatar a bashi wani abu ba umarni yake bashi ba Ƙwarai, bai isa ba.
ko ba haka ba in ya ce mai gida a bani bindiga a ba wajen mai gida zai yi ba amma yana roƙon shi ne ya bashi shi yasa duk abin da ya zo na umarni ko hani zuwa ga Allah to an mas- malamai suna fassara shi da addu'a in mun ka ce rabbana ya ubangijin mu atina ka bamu to roƙo na muka yi don ba mu isa mu tilasta Allah ya bamu abin da muke so ba Wa mutum.
atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in mun ka ce rabbana an gane ko wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kakka dora mu da abin da mu iya doka ai ba mu isa ba Allah umarni ba Ah, muna roƙon Allah ne Addu- Addu'a ce.
Eh, yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan Kenan malam duk abin da zai zakkuwa daga sama Mhm.
zuwa ƙasa wannan umarni ne umarni ne.
na'am Amma duk abin da daga ƙasa ne Zai tashi.
zu- zuwa sama.
addu'a ce Addu'a idan ce.
kuma matsayin su juna guda ne to shawara ce su suke kira al-iltimas a cikin ilimin eh, ilimin balaga Mm.
Mm, Na'am. Allah ya saka da alheri malam.
amin amin To akwai abin da suka ce ma at-taklif. Ya ce at-taklif me ake nuhi da shi?
to at-taklif ana nufin wato da larabci ilzamu ma fihi eh, wato mashaqqa a dora ma abin da yake da nauyi Shi at-ta'rif.
At- eh, shine at-taklif kallafa yukallifu taklifan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora ma wata rai ba sai abin da ta iya dauka amma a taklif a shari'a suna cewa ilzam ma fihi kulfa a dora ma abinda akwai dan nauyi nauyi cikin shi domin ita mashakka abu ne wanda lokaci ba za ka iya doka shi ba Na'am.
amma kulfa kana iya yin shi amma za ka sha wahala Na'am.
to shi ake nufi da at-taklif da larabci to ma'ana kenan abinda Allah ya dora muna na mu yi aiki da shi Mm.
a matsayin mu na bayi domin an halicce mu ne don mu bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mini kenan ko ashe dole na ya zama to an kallafa mu na Mm.
na'am Wannan shine ta'rifi. To shi at-taklif din nan shina da shuruti malam.
shina da sharuɗa kwarai da gaske Mm.
akwai sharuɗa dole tunda in muka duba bai yiwuwa na farko in za a taklifi Mhm.
ya zamanto abinda an ka kallafa din nan ka san shi Mhm.
domin ba a Allah bai ɗora maka ya ce kai wani abu a ce maka i ba ka sa abin da za ka yi ba Mm, Gaskiya gaskiya.
an gane ko Na'am.
kuma ya zamanto abin nan baka yi shi ba yanzu Allah ya ce kai sallar azhar in ka yi kuma babu zancen a sake cewa kai sallar azhar tunda dija in dai ka yi ta cikakka magana ta riga ta kare Ƙwarai.
an gane ko Mhm.
to sannan ya zamanto wanda za a yi ma umarnin nan ya balaga ba yaro ne karami ba Na.
dan yaro ba a dora mishi na na biyu na gaba ya zamanto ba mahaukaci bane don wanda bai da hankali ana bukatar hankali mahaukaci ko an ce mai yayi sallah ko da yayi ta kaga babu hankali Ƙwarai, ƙwarai.
daga ciki kuma ya zamanto eh, shurutu taklif eh, kamar mutum ba cilasta shi aka yi ba Mhm.
domin Allah ya ce kada mu faɗi kalima ta kafirci to idan aka cilasta ka ka faɗa to dan Allah ba zai kama ka ba kinan nan Allah bai ɗora maka cewa ba in an cilastar da kai ma'ana kana da iko ai baka da iko a wannan Gaskiya, lokaci Gaskiya.
to sannan kuma ana buƙatar wato mutum ba bacci yake ba don wanda a- bacci bai san uh, cikin halin da yake ciki ba an gane ko to shine dai al'aqlu da albulugu da al'ilmu da alwusul kuma ya zama to labarin ya zo gare ka Na'am.
shi yasa malamai suke sabani kan mutanen da uh, sakon Allah bai kai gare su ba waɗansu malamai suka ce wanda duk yayi uh, dama akwai hankali yana nuna maka akwai Allah kuma ya kamata ka ji tsoron Allah in kai shirka ka san shirka ba ta da kyau ta zaka waɗansu malamai suka ce a'a tunda sharadin bai kai gare su ba za a bar su ne uh, adilla al-aqliya ba su isa tunda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sai mun turo manzo kenan su za a bar al'amarin su zuwa ga Allah irin su ahlul fatra sai an je kiyama Allah zai musu nasu ma'ana za a kunna wuta a ci musu su shiga kamar yadda asar suka nuna wanda duk ya shiga to kenan ko a duniya ma inda sakon ya iske shi zai yi wani sai ce wuta ce ba zai shiga ba to su waɗanda suka shiga wutar aljanna kawai suka yi wanda kuma asar sun tabbatar da wannan kuma shine abin da dai malamai suka yi bayani mai so duka zai koma cikin littattafan tafsiri a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul isra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula kuma ya koma cikin littattafan tafsiri wajen ya ahlul kitabi qad ja'ana rasulukum yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul nan zai ga bayani sosai wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin mallan abin da suke cewa khitabu shar'i na'am shin shi hal ya ta'allaku bil kuffar na'am wato wannan mas'ala ce da malaman usulul fiqh suke kira halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a su kafirai shin umarnin sallah ya shafe su ko bai shafe su ba azumi ya shafe su ko bai shafe su ba kaga wani sai ce to ai busu imani ba balle ai abin ga amma zance mafi inganci ya shafe su ko da sun yi ta babu ta domin an umurce su da su yi imani an umurce su da su yi sallah to amma ba shi ke hana ba su da laifi ba na rashin yin sallah suna da laifi na kafirci kuma suna da laifi na rashin yin sallah wani zaka ji ya ce to ka ga gawa sabuwa ta ina wai ga zancen kafiri shi sallah bari mu bada ayoyi cikin alkur'ani mai girma abinda zai zama tuwa kaga babu wani sabani hatta da yan qur'ani yuna ko dole su muwafaka ba yawa da aka tambaye su su kafirai ma salakakum fi saqar me ya sanya ku a cikin wutar saqar qalu lam nakum minal musallin suka ce mu ba mu yin sallah kaga da kansu suka faɗa ba su ce mu kafirai bane suka ce lam nakum minal musallin ba mu kasance cikin masu yin sallah ba ka gani wa lam nakum nut'imul miskin kuma mu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna nakhudu ma al kha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa ma'ana kina cikin al'amurra na ƙaryatawa kenan dan Allah ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi suna kutsa mazanci abinda ba su da ilimi da shi wajen da ƙaryatar da ayoyin Allah sannan suka ce wa kunna kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karyatar da ranar tashin alkiyama kaga karyatar da tashin alkiyama kafirci ne amma wadancan sallah ibadodi ne kaga wanda ya nuna al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i shari'a haka da Allah subhanahu wa ta'ala ke bada labarin kafiri in an rike shi a cikin suratul haqqa خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه سألت إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين kaga da Allah ce mala'iku su kama shi su sa shi cikin jahannama su daure shi da sarka mai zira'i 70 zira'in ko dan adam ko kuma da'iki sabani na mallamai Allah subhanahu wataala sai ce innahu kana la yu'minu billahi al'azim ya kasance bai yi imani da Allah ba kaga wannan kafirci ne sai Allah ce wala yahuddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa ga ciyar da miskini ba wai shi ya ciyar ba a'a ya kwadaitar ma bai yi wani shi bai yi kuma bai kwadaitarwa kuma in ya gaza ai kuma shahada mani ulil khairi kenan manna ulil khairi Allah ya mu da tsari da irin waɗannan mutane to kaga wannan ya nuna cewa al-kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a kafirai ana musu magana da furu'i shari'a wallahu ta'ala alam amma in za a fara musu magana za a ci musu su yi imani da Allah sannan su yi sallah abu na farko yawwa kenan Allah ya saka amin amin khitabu bil ma'dum to al-khitab abin bil ma'dum an gane ko ko khitabul ma'dum shine kamar kamar wanda babu shi shin ana masa magana yanzu Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ko ba haka ba u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku lafazi na annas tun daga annabi adamu har zuwa tashin duniya don annasu na duk sun shigo ciki to yanzu mu dauki alqur'ani zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ibada umurci ce na Allah ga kowane zamani amma mu dauki alqur'ani shi da aka umurce mu da shi yanzu to Allah ya ce ya ayyuhan nasu tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan lokaci kuma mu babu mu wannan lokaci shin wannan abin ya shafe mu ko bai shafe mu ba ya shafe mu to amma shin a wannan lokacin ya shafe mu ko ko sai da an kalice mu a'a ya shafe mu a lokacin da ba a halicce mu ba amma bai zan wajibi aka mu sai da aka halicce mu muka balaga sannan ne ya zan wajibi a gare mu kenan sai zama to khitab al muta'alliq ya ta'allaqu bil ma'dum don Allah ya san za a same mu kuma ya san khitabikin zai same mu yawa an ka shar'anta wannan yawa Allah ya saka da dai dan wani zai tambaye me yayi hikimar to an ce ya ayyuhan nas kuma wannan lokacin babu su
lalle ke yana eka wannan shubha ce wanda malamai suna zan ka irin waɗanga abubuwa saboda fahimtar shari'a da kyau gaskiya Allah ya saka da alheri amin malam suna cewa alkhitabu bil mawjud alkhitabu bil mawjud shine abinda akwai a umurce ka da shi muka ce ba a umurtan mutun dazu mun kawo wata magana cewa ba a umurtan mutun da abin da yayi mutum mutum da yayi sallah a ce kuma ya sake yayi sallah yayi sallah azhar kuma a ce yayi sallah azhar kaga ana ganin ba zai ba zai zo ba ko ba haka ba to sai kuma malamai suka ce yana yiwa kuma a umurce shi to in an umurce shi da shi me yake nufi shi yasa malamai suke cewa anan الخطاب بالموجود يدل على المداومة yana nufin kina a ci gaba da yi misali Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku da kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku imani da manzo to in ku sun yi imani kaga bai dace a ce su yi imani ba ana nufin su tabbata akan imanin su ƙara dacewa dan ga yawa ga wani zai ce ƙura ce kai cikin Qur'ani ba an ce ya ayyuhal ladina amanu ya kudin kun imani aminu kuma ku yi imani to ya za a iya ba dan su imani kuma a ce su imani ana nufin su dawwama akan shi
gaskiya saboda dole shine fahimta ayoyi in ba haka ba sai a yi ɓanna.
Ina mallan ai duk mutumin da bai fahimci ka'idodi na ilimi ba to ɓannan da zai aikata Allah ɗin sai iyakata.
To ɓannan shi sai ta yi gyaran shi yau ƙwarai ko kamar ka zo ka iske mutum shi na aikata munkari ne baka san yadda ake canza munkari ba.
Sai ka zo ka sai ka canza munkari ka kawo munkarin da ya wancan gina.
Haka haka haka haka.
Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Malam akwai abin da suka ce ma al-khitab bil mumkan.
bilmumkin to alkhitabu bilmumkin shine shin Allah yana umurtanmu da abinda bamu iyawa shi Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai waɗansu suka ce a'a Allah yana umurtanmu da abinda bamu iyawa an gane ko to amma zance mafi inganci aqida ta ahli sunna Allah bai umurni da abinda ba za mu iya ba an gane ko tunda cewa misali duk abin da kaga Allah ya kallafa mu bayin shi ya san za su iya ɗaukar shi dalili kuma gashi nan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj abinda ma Allah ya kallafa ma in ka kasa ko ka shiga cikin lalura sai Allah ce ya dauke maka kenan zan ce a ce an kallafa maka abinda baka dauka bai kuta su ba eh kan wani ce Allah ya kallafa maka abinda bai dauka duk wanda ce addinin musulunci na nauyi ƙarya shi kai dan mutum miliyan biliyan ɗaya mutum miliyar ɗaya kenan da mutum miliyan ɗari biyar ko ɗari takwas a yanzu suka musulunta ya za a yi waɗanga mutane duk su shiga abinda ba shi yiwuwa abinda akwai wahala abinda suke cewa kuma waya fartinki bai da kowa ko ba haka ba haka ƙarya ce suka mai musulunci Allah kai mu nasiha amin amin Allah ya kiyaye mu amin akwai wani abu da cewa malan muqtadal taklif na'am ni suke ni da wannan eh muqtadal taklif suna nufin kamar shin shi dora maka abu yana da alaka ne da an umurce ka ko ko yana da alaka ne kawai da abin da aka umurce ka ko ko yana da alaka ne da abin da aka hane ka to kaga wannan waɗansu sai su ce a'a abin da an kai umurni shi kadai ne yake da alaka da aiki sai malamai suka ce a'a bari ma in ka bari don Allah an gane ko to shi ma umarnin Allah ka bi malamai sun yi wannan suka kawo abin nan in Allah ya umarci ka ce ka yi to yanzu mutumin da ya bar zina Allah ce wala taqrabu zina to in ya bar zina don Allah zai samu lada kenan at-taklif ya ta'allaqu bil kaffi wal fi'li in ka yi ko ko ka bari na'am an gane ko na'am Allah ya saka da alheri amin malam fi'lul wal kaff na'am shine al-muqtada at-taklif al-fi'l wal kaf
na'am to malan abu na gaba akwai wani abu da suke ma kitabul wada'i to kitabul kitabul wada'i din nan na'am shi mi ashi sannan kuma akwai kashe-kashen shi to kafin mu shiga cikin kitabul wada akwai waɗansu abubuwa da nake son in dan yi bayani kansu shine shin Allah na Allah yana iya umurta kada abu kuma bai son shi tunda muna cikin umarni.
Eh gaskiya gaskiya.
Allah bai so abin ba kuma shi umurce ka yana yiwa. Allah ya umurci Annabi Ibrahim yanka ɗansa ayoyin da Qur'ani amma bai so a yanka ɗan ba. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah ce yanka ɗan shi kuma bai je yanka kuma Allah ya hana shi kina Allah ya umurce shi ne don ya jarrabi imaninsa ba don yana son a yanka yaron ba Allah yana iya wannan sannan akwai abin da suke kira al-amru amru al-amiri in an ka umurci wanda an ka ce shi umurta misali hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sunan abi dauda allimu wato abin nan as-salat murru auladakum bis salati li sab'in ku umurci ƴaƴanku da sallah suna da shekara bakwai to yanzu shin su yaran suna aka umurta ko babansu
kenan uwayen ake umurta.
To amrul amir kenan uwayen aka umurta domin shi yaron bai san amfanin abin ba amma nan kai na an ka umurta da kai wannan. Ina fata an fahimce ni. To sannan kuma shin shi yana shiga cikin umurnin ko bai shiga? Sallah da an ka umurce ka umurci ƴaƴanka to kai min babu aula kai ma ya kamata ka yi sallah. An gane ba za a fitar da kai ba. To amma kuma in dalili ya nuna baka ciki to shi kenan. Misali annabi Musa da ya ce mutanensa inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara Allah ya umurce ku ku yanka sanuwa shi bai shiga ciki. to sannan umarnin da an kai ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shin al'umma za ta shiga ciki ko ko umarnin da an kai ma al'umma shi manzo zai shiga ciki waɗansu malamai sun tafi cewa in an kai ma manzo umurni to al'umma ba ta shiga ciki sai an samu dalili in an kai ma al'umma umurni manzo bai shiga ciki sai an samu dalili amma zance mafi inganci shine in an ka umurci al'umma manzo ya shiga ciki sai an samu abin da fitar da shi in an kai ma manzo umurni al'ummarsa ta shiga ciki sai an samu dalilin da zai fitar da su misali Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sai Allah ce idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata kaga bai ce idza tallaqtan nisaa ba ina fata an fahimci kaga wanda ya nuna hukuncin bai tsaya a kan shi ba shi kadai sannan Allah ce ma annabi ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak ya kai annabi don me kake halatta haramta maka kanka abinda Allah halatta ma can kuma cikin suratul maida sai Allah ce ya ayyuhan ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum ya ku masu imani dan me kuke haramta maka ku dada da wanda Allah halatta muku kina kaga wannan gashi umurni ne ga annabi umurni ga al'ummarsa ina fata an fahimce ni duk da yake wani yana cewa tallaqtumun nisaa ana nufin girmamawa ga annabi shi yasa an kace tallaqtumun nisaa amma ko da girmamawa ke nufi ga annabi ai hukuncin bai shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ba an gane ko yawa daga cikin siyakin magana ana ganowa kina hadda al'umma shi ta shiga ciki ta shiga ciki yawa sai in an samu dalilin da fitar da ita kamar inda Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin nan kaga an abin ga eh ko kuma abinda an ka umurci al'umma sa amma shi an ce ban da shi an fitar da shi yawa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin kinan tambayar mu khitabul wada'i to khitabul wadda shine khitabi abu ne wanda shari'a ta umurce ka khitabu kam an munce magana ce khitabullahi ta'ala to abin da yasa an kace mai alwadu wanda an ka aza domin shari'a in ta magana ta aza ash-shurut wal asbab wal mawani an kira shi khitabul wadda li'anna ash-shari'a wada'at alayhi ash-shurut wal alamat wal asbab wal ilal kenan wa shurut khitabul wada'i shi sharuɗa ne yake nunawa misali an aza maka sharadi akan wani abu ko an dora maka wata illa ta dalilin wani abu to shi yasa ake kiransa khitabul wada'i sannan kuma shi na da aksamu da yake akan su to daga cikin kashe-kashen shi malam wanda malam suke akwai asababu to menene ake nuhi da sabab asalin asababu muka ce igiya mun taɓa faɗar wannan kamar da zo a cikin suratul hajji man kana yadhunnu an lan yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama ya riƙe igiya zuwa ga sama to amma asababu nan wani lokaci suna nufin al'illa don wani lokaci malamai suna rarraba su amma dai wani lokaci an ce sababi kuma suna cewa illa mi a illa mi a sababi duk bahaushe ma na cewa haka nan eh in an ka ce haka nan ana nufin wato shi asbab da al'illa ma yalzamu min wujudihi alwujud wa yalzamu min adamihi al'adam abinda in akwai shi akwai hukunci in babu shi babu hukunci shi asbabi shi a illa
wajen malaman usul fiqh na'am misali yauwa mala ka misali saboda a dole ai in babu misali mallan irin musamman usulul fiqh karatu ne mai hatsari gaskiya kai eh in ba a bada misali ba yanzu na kana jin kwalka ta cakudi shi sa ai duk wani abu an kawo to sai kun ba da misalin shi in ba haka ba saboda sai abu ya zo abin nan sai mutum ya takta ko ya rasa babu gaba babu baya haka to misali idan mutum ya yi zina bai taɓa yin aure ba mi za a yi masa bulala ɗari za a yi masa bulala ɗari to me ya dalilin da sa an kai mai bulala ɗari saboda ya yi zina to inda bai yi zina ba ba za a yi mishi ba to shikenan to samun zina shine illa ta hukunci rashin zina shine ke sa ba za a yi hukuncin ba kenan da an samu zina hukunci na tahi ba a samu zina ba babu hukunci to shi yasa
Allah ya saka da alheri amin amin sai abu na biyu ashart na'am to ashartu shine sharadi ashartu da larabci shine al'alama an gane ko shine al'alama shi yasa Allah subhanahu wataala ce faqad jaa ashratuha alamomin tashi alkiyama sun zo mun mance al'illa tana nufin wato almarad ko at-taghyir min halatin min halatin ila ila halatin aswa abu ya koma zuwa ga abinda an mafi lalacewa ko rashin lafiya shi kuma ash-shartu a cikin yaren na farko dai sharadi kala uku ne akwai sharadi na yaren larabci in ja'a muhammadun fa akrimuhu idan muhammadu ya zo ka girmama shi wannan sharadi na a larabci tunda in harfu sharadi ta sannan akwai a shartul aqli sharadi wanda hankali na yasa shi ko an yi magana ko ba a yi magana ba da naji sharadin dan adam yayi magana yana da rai in babu rai mutum na magana kaga in ka zo ka ce na iski mutattu na magana
dole ke daga nan sai a samu ka alama ta ta rashin hankali ka saboda hankali bai yarda wannan sharadi ba to sai a shartu a shar'i wanda shari'a ta shar'anta shi to shine ake cewa an gane ko ma la yalzamu min wujudihi an gane ko ma la yalzamu li zatihi ko wa ma la yalzamu li wujudihi li zatihi an gane ko admun wala wujudun walakin yalzamu min admihi an gane ko adamu al wujud shi sharadi idan akwai shi to ba shi ke nuna abu ya tabbata ba ash-shartu la yaqtadi al-wuqu amma in babu shi babu abu ma'ana shi in akwai shi ba shi ke nuna abu ya tabbata ba amma kuma in babu shi ya nuna abin da an ka ce babu shi din nan ina fata an fahimce ni yanzu misali in nice in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da labari ku bincika to in fasiki bai zo da labari ba ai babu zancen bincike to amma kuma ayat tana nan tana yiwa fasikin ya zo da labarin tana ba zai zo da labari ba shi yasa sharadi zai iya zuwa amma abin bai tabbata ba mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam duk wanda ya ce cikin mala'iku shi abin bauta na ba Allah ba Allah ce za mu sa shi jahannama su ko Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru manzanni da Allah kawo a cikin suratul an'am yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata musu aikin da sun kai ka ko ga ko ba su yi shirka ba sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shugaban annabawa Allah ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk da ka yi shirka da Allah zai bata aikin ka ko manzo bai yi shirka ba kenan kasancewar sharadi akwai shi ba shi kinu abin ya abku ba amma in babu shi to kuma babu abin da an ka sharɗanta wallahu a'lam Allah ya saka da alheri.
Amin.
Mala akwai abin da kace almane.
To, almane daga ismul fa'il ne min mana yamna'u hanawa, abin da ke hanawa. An gane ko? To shi almane din nan malamai sun kasa shi gida uku. Akwai abin da ake kira mani ulibtida'i wa dawami ma'an. Abin da ya hana a fara kuma in an fara abu ba a sani ba ana ciki ya bayyana kuma ya hana abin. sai da misali ko gaskiya misali abinda malamai suke bada misali shine wato arrida shayar da nono mace ce ka san ta shayar da kai nono to ƴaƴanta sun yi mi sun haramta ka aure su to sai zaman to ka aure wadda ta shayar da ku ƴaƴan wadda ta shayar da ku nono ko ko duka sha nono tare amma baka sani ba ana nan sai bincike tabbatar da haka kaka to kaga ya hana a fara aure kuma in aka sani kuma ya hana ci gaban aure sai akwai mani ulibtida dunar dawa akwai abin da yana hana a fara amma bai hana abu ya ci gaba shi kuma al-ihram mutumin da ya harama aikin haji kamar hadisi da muka na sayyidina Uthman la yankihu al-mukrim wala abin ga wala yunkah wala yunkah baya aure kun ba bai aure suwa wala yunkih kenan to kaga shi ihrami yana nuna cewa in ka yi shi babu zance a daura maka aure zance mafi inganci na malamai ko ba haka ba to amma kuma matanka waɗanda ka aura ka hanka ya harama in ka yi harama sun saku bu saku ba kaga ya hana a yi aure amma kuma bai hana aure ya ci gaba da rayuwa ya ci gaba da zama ci gaba madalla to sai kuma akwai na uku mani'ud dawam duna libtida shine at-talaq mutumin da ya saki mata in ta fita idda in kuma saki uku ne misali kaga da ya babu zancen ko ta fita idda ko ba ta fita idda ba don uku shikenan to yanzu wannan ya hana maka zaman aure da ita in ka saki mace ko to amma kuma bai hana in ta kare idda in saki na ɗaya ne ko na biyu a sake ɗaura ma aure da ita sannan kuma in saki na uku na in ta je ta yi wani aure ingantacce ba auren kashin wuta ba suka ce ba auren kashin wuta ko mijinta ya mutu ko abin da ya kamata ka bai hana ka aure ta to kaga waɗannan su ne ake kira almawani da kuma taksimatun su yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su a cikin shari'a kafin ya zartar da wani hukunci eh don kana ganin abu zahiri ya halatta amma tana yiwa akwai abin da zai hana ka tabbatar da shi mutum ne ya faɗi kalma ta kafirci sai ka zabar ka ce ai kafiri ne sai an ka ce maka a a bacci ne yake sai shi na mahulki shi na hudi ko ko an ka ce kai mahaukaci na ha a ko ba haka ba to kaga duka irin waɗannan abubuwan yana da kyau cikin zartar da hukunci ɗalibin ilimi ya san su Allah ya kyauta amin amin yanzu ke malam na alƙali ya kamata ya kula da wannan yanzu misali kamar wannan hukunci mutum sai da ce ya yi mata shi saki goma ko saki ɗari kenan ya kamata a yi nazari ya bincika in yana da hankali yanzu turawa duk abin da mutum ya sai ka iske abu na farko ma in sun ga abin yana da ban mamaki kwarai za a je likita a bincika a garin yana da cikakken hankali sabanin wajajen mu ko shi ke a ina mu kan kabar kaza ita yi
sai a hankali kenan Allah ya kyauta amin amin malam abu na gaba as-sihhati as-sihhatu wal fasad to as-sihha shine abin da yake ingantacce diddul fasad as-sihha abin da yake ingantacce sahihun kaga na ce hadisin sahihun ingantacce ne ana aiki da shi to an ka ce ibada sahiha ce to tusqitu al-qada kenan ta dauke maka ka sake maimaita ta an gane ko shine as-sahihu yanzu an ka ce sallan nan sahiha ce sallah ce ingantatta to kenan tana nuna mi tana nuna cewa wato ba sai ka sake yin ta ba in an ka ce al-fasad abin da yake ya ɓaci to shi ko wannan yana nufin al-butlan duk da yake akwai bambanci tsakanin malamai wadansu suna cewa malaman ahnaf suna cewa al-fasadu shine abin da shari'a ta umurce ka sallah sai ya lalace al-butlan kuma shine abin da shari'a bata ma yarda da shi ba kenan sai a ce batilun na su sun bambanta amma dai jamhurul fuqaha sun ce da al-fasad da al-butlan duka daya misali bari mu bani al-butlan mutumin da yace misali zai auri mahaifiyarsa kaga wannan batil ne asla to kuma sai kawo sadaki butalin giya 40 to sunan malaman hanafiya su ce batil dan shari'a bata ma umurce shi a aure mahaifiyar shi ba kuma bata yarda a yi sadaki da giya ba in gane ko to amma sai sai alfasid kamar abin da shi shari'a ta yarda musulmi yana sallah sai yayi iska to nan sai sai wannan fasadi ne saboda abin baci ne to wannan shine ake kira as-sihhatu da al-fasad eh
Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Mallam akwai abin da suka ce ma al'i'ada.
To, al'i'ada shine maimaita abu. An gane ko shine fi'lul ibada marratan ukhra. Wato ka sake takriru ibada, kamar ka sake maimaita ibada shine al'i'ada. Wato ka sake aikata ibada. To, in an ce ka sake aikata ibada, في غير وقتها وتفعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعا فعل العبادة وتكلها كي عبادة قبات انت في غير وقتها المقدر لها شرعا بالوكة عند شريعة تد أمرتيك با مثالي صلى الزهر أن أمرتيني إنيتا to sai bacci ya ɗauke ni to nan ramkonta ne zan yi amma yanzu misali mutumin da sallar shi ta ɓaci da sallar shi ta ɓaci sai lokaci yana ya teye arwalla sai abin nan al'i'ada fi'ilul ibada wato fi'ilul ibada marratan ukhra fi waqti hal muqaddar laha shar'an ashi al'i'ada shine kai ibada cikin lokacin da shari'a ta umurta da shi libutlanin saboda ta ɓaci au au sababin akhar ko ko wani sababi daban misali sallata ta ɓaci na yi iska lokacin sallar azhar na je ne arwallami zan yi sai maimaita ta nayi i'ada ko ko a'a nayi sallar azhar ni kadai sai ni ga wasu za su yin jam'i to wanga ba ɓaci na ta yi bali sababin akhar saboda wani sababi zan sake aikata yin wannan ibada to wannan shi ake kira i'ada ya zama to cikin lokaci ne ba wai lokaci ya fita ba ina fatan yan uwa su fahimta da kyau saboda ka san mas'aloli ne waɗanda suna da ɗaukar hankali kwarai da gaske kuma yana da kyau a tantance su an gane ko shi yasa ake cewa yu'idu fil waqti ya maimaita sallah a cikin lokaci kaji malaman fiqh suna cewa fil waqti don a nuna maka cikin lokacin sallah ne ake maimaita ta wallahu ta'ala ala Allah ya saka da alheri amin akwai alqada me yake ni da alqada to da alqada a larabci ana nufin yana da ma'ana biyu wani lokaci yana nufin ka aikata ibada bayan lokacinta ya fita kuma wani lokaci yana nufin ka aikata ibada a cikin lokacinta don da yawan mutane suna sa wasu tsammanin cewa alƙada shine ramkon sallah kawai a wani lokaci alƙada ana nufin yin ibada cikin lokacin ta duk da lokaci ya matsu wanga na san sai mun dan kuma baya amma Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin hajjin ku ba ana nufin kun kai ramko ba da akwai wanda ba ramko suke yi ba an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka yi sallah nan ba ana nufin idan kuka maita kunka wato maimaita sallah ba don ba ana nufin kun yi wata sallah ba ta ɓaci to shi yasa kalma ta alqada wani lokaci a shar'ance tana nufin kayi abu bayan ya lalace lokacin shi ya fita ka sake maimaita shi bayan lokaci ya fita ko kuma alqada wani lokacin yana nufin kai al'ada'u shine kai sallah cikin lokaci ko kai ibada cikin lokacinta da haka yana da kyau cikin nassi na alqur'ani ko kuma cikin nassoshin da kake karantawa ka yi kokari ka san me ake nufi da alqada'u shin wancan alqada'u na yin sallah cikin lokacinta ko ibada cikin lokacinta ko ko alqada na yin ibada ba cikin lokacinta ba to da yake lokaci ya dan matso muna sai mu bar qadiyya ta alqada mu tashi akan ta insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala
na'am
ana ya kamata mu tsaya insha Allah mun kai hutu na rabin lokaci bi iznillahi ta'ala insha Allah nan za mu tsaya bayan minti goma bi iznillahi ta'ala za mu sake dawowa mu idda abin da muke akan shi sannan kuma mu dora insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukin sarki ya saka mu malin da alkhairi sannan kuma yan uwa masu saurare kuma kan ku Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma insha Allah ta'ala bayan minti goma kamar yadda mun kai bayani za mu dawo mu ci gaba da insha Allah da daga inda mun ka tsaya Allah ya saka mu kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh